أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى
وأما جنس رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ينين زمن ما إجعل الله صلى الله عليه وسلم عن عائشة بن زيد رضي الله عنه قال an karbo ga sai na kharija su dan zaidu ya da tabbata gare shi ya fada قال النبي صلى الله عليه وسلم ولما في مجلسه ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance shine mafi nutsuwar mutane a mazauninsa لا يكاد يعرف شيئا من أسراره ba wani abu da yake kusanta ya fita daga gefen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya zama ya raurawa daga jikinsa saboda tsananin nutsuwa da ma'aikin Allah yake a zaune
وكان رسول صلى الله عليه وسلم عمل كبير وعائد وأمانته وزيارته وسفر وتوفيت وعبدونا
saboda wata shi na ce ko ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama majalisinsa ya kasance majalisi ne na haƙuri majalisi ne na kunya majalisi ne na amana majalisi ne na kiyaye alfarma majalisi ne na haƙuri majalisi ne na nutsuwa
لا ba تدعو فيه أصوات a daga sauti a majalisin ma'aikin Allah لا تسمعون ba a keta alfarma a wajen ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama يتعاقبون به بالتقوى suna sassawa junansu a cikin majalisin ma'aikin Allah da tsoron Allah ويتواضعون sannan suna dankan da kai gare shi وي- وي- والاستبان
ana girmama manya
والاستبان sannan ana jin tausayin ƙanana يمسكون بالوزارة
ana fifita masu bukata akan marasa bukata ويرمزون الأرض ويرمزون البيت ويحرسون أدلة ويحرسون أدلة على الخير sahabbai sun kasance suna kiyaye baki sannan suna fita ne a matsayin masu shiryawa ya zuwa ga alheri قوله ولا تكونن دينهم إلا كالذي بلسان نبيهم wannan sun da yace la ta'uban na fihi al-huramu ma'anarsa shine ba a ambatan mataye da mummuna وإذا نزلوا على المسجد وما يكبرون وما يكبرون sannan ana kiyaye mazaunin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama gabaran kwalkwasa da abin da ba a san ambatansa
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama أهالي كأنه أهالي ya kasance yana zama tsakanin sahabbansa yana zama kamar ɗaya daga cikinsu baya nuna fifiko a kansu bako yakan zo wurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama amma ba zai iya gano wane ne ma'aikin Allah ba a cikinsu har sai ya yi tambaya tukuna
فطلب أصحابهم أن- أن يبلغوا أن- أن يبلغوا المسجد فليعلموا الذين sabon ma'aikin Allah suka nemi ma'aikin Allah ya dai dinga zama akan wani abu kamar kujera wanda da an zo in an gan shi sai wasu an tambaya an ce waye shugaban ku ba da ganin sama za a gane wane ne da haka suka nemi ya yarda a yi masa karaga ya dinga hawa kanta ko wata kujera ya dinga zama a kanta فقالت أن ولا يكون da haka sai ma'aikin Allah ya ce ku yi duk yadda kuke so
فبنوا له دكانا يؤتيه فكان يجوز عليها
sai suka gina wa ma'aikin Allah wanda kali na taɓo wanda ma'aikin Allah ya zama a kansa yake zama idan ya fito sai abin da ake ce dukkanu wato kamar dukkatu shine wani guri wanda yake dan madaukaki haka wanda ake zama a kansa kuma shine abin da ake ce musabat ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance idan ya zauna sahabbansa sukan zauna ya zuwa gare shi a halin sun yi halka halka ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance baya yin kaki face ya fada hannun ɗaya daga cikin sahabbansa wannan kaki ba shi Allah yayo to ba sa bari ya fada a ƙasa da sistar hannayensu in mutum ya samu ya taba kakin na ma'aikin Allah sai ya mutsuka ya mutsuka ya shafe a fuskar sai shafe a cikin jikinsa gaba daya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance idan yana yin alwala sahabbai sukan kusan yin fada saboda saboda ruwan alwala ta sa kuma ma'ana ruwan da ma'aikin Allah yake alwala da shi ba sa yadda shi ma ya zube a ƙasa a yana zuba ne akan tafukan hannayen suna shanyewa duk gaba da ba ji Allah yake wankewa su kuma suna tsira hannu suna shanye abin da yake wankowa da sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan sahabbai suna magana a wurinsa suna saka sane da sautukansu idan kuma suna duba ya zuwa gaba aikin Allah sallallahu alaihi wasallama to sun kasance wato ba sa daga murya a gabanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama saboda girmamawa gare shi kuma in suna zaune a gurinsa ba sa duba ya zuwa gare shi su kaifafa ganinsu gare shi a ba sa yin wannan sukan yi ƙasa-ƙasa da idanunsu saboda kunya da girmamawa ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yana shafar sahabbansa da gargadi an karbo ga sayin na abisa idan alhudiri ya dalla zafi da gare shi ya bada ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance idan ya zauna a wani gurin zama ko a cikin masallaci ma'aikin Allah ya kan yi durkuso ko kuwa ya kan yi abin da ake so ihtibai da hannayensa abin da ake cewa ihtibawu shi ne mutum ya zauna a kan mazaunansa guda biyu sannan sai ya ɗauki cinyoyinsa ya raba su a jikin cikinsa sannan sai za a samu wani kyalle haka kamar rawani sai a ɗauro ƙawahuwan nasa da gadon bayansa gaba ɗaya haɗa a ɗauri sai zauna haka ta irin wannan shi na kice ihti bayi a asalin magana su hannayen da ma'aikin Allah yakan sa sai su zama suna a matsayin yana abin da ake ihti bayi din da shi kamar rawani ko wani kyalle ma'aikin Allah majalin ya sa kyalle to shi yakan zauna ne ya haɗa ƙawahuwansa sai sa hannayen su rike su irin wannan zama ma'aikin Allah yakin ya zauna mafi yawan yawan ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance yakan kafe ƙawuwansa ne guda biyu baki daya sannan ya sa hannayensa ita ne ƙawuwan nasa da su misalin yadda ake yin hitibayi ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance ba ka iya bambance gurin zamansa daga gurin zaman abokansa. Amma ma'aikin Allah ya kasance inda can mazauni ya kare da shi ne yake zaunawa. Ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ba taɓa ganin sama da ɗai ya zauna yana mai shimfiɗa ƙawahuwansa ya miƙe su haka a gabanin sahabbansa. da ya zama gurin yana da faɗi gurin zaman to idan ya zama zai takura kowa ba a Allah sai ya miƙe kafa ruwan nasa don ya huta amma ba ya zuwa ya miƙe kafa ga wasu wasu samu guri ba ma ya Allah ba zai wannan mafi yawan zama ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana zama ne fuskanci alƙibla an karɓar ga sai suna ƙailatu ‘yar maharamatu yadda ya tabbata gare ta ta faɗa cewa ita daga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ina zaune a cikin masallaci a halin yayi zama irin zaman da ake ce kurkusau
قال صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وهو مشروف جلسه رأت عقيل القرآن
sai ta ce yayin da ta ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ina mai kankan da kai da tsoron Allah a cikin zamansa sai ta ce na firgita saboda tsoro قوله الرباعي هي أن يبذل على إليه ويرزق ركيليه بدمه ببرمه abin da ake cewa gurfu sawu shine mutum ya zauna kan duwayewansa sannan ya sanya cinyoyinsa yana nasu a cikin cikinsa sannan ya zagaya hannayensa a kan bakin yaman kafa ta sa shi ne zaman da ake kira da suna mafuta ba an ce kuma abin da ake nufi da irin wannan zama shi ne mutum ya zauna a kan gwiwoyinsa sannan kuma ya nana cikinsa a kai a kan cinyoyin nasa wai sa abbaɗa kaftan hiwal sannan kuma ya zama ya shimbiɗa tafukansa guda biyu a ƙasa shi kuma abin da ake cewa faraku shi ne tsoro ko firgita ko kuma razani an garba da sayin na nasu yadda ya tabbata gare shi ya faɗa an zo wurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da wani mutum sai mutumin ya zama ya razana saboda kurjinin ma'aikin Allah sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da shi ka sauwaƙe wa kanka domin ni ba sarki ne ba ni ba kowa ba ne ɗan wata mace ne wanda har ma tana cin kilishi a nan cin garin madina wai iyakan matsayinsa kenan ma'aikin Allah ke faɗa masa Allah halitta yayin da mutumin ya faɗi bukata ta sa sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya miƙe yana cewa ya ku mutane ku sani cewa ni an yi min wahayi in gaya muku cewa ku kankan da kai ga Allah don haka ku danga kankan da kanku a tala ya fi ahadun ala ahadin har dai kan wani ya zama ya yi tumbe a kan wani ko ya nuna ya fi shi ɗaukaka kada ɗayan ku ya alfahari bisa wani ku zama bayan Allah duk baki ɗayan ku ku zama ‘yan uwan juna an karɓo ka sai na abdullahi ɗan zaidu ya da tabbata gare shi cewa shi ya gaba aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi rigingina a cikin masallaci ya ɗauki ƙafasa guda ɗaya ya ɗora sa kan ɗaya ya zo a cikin abu dawuda kuka abu dawuda ya rawato a cikin sanadu da sahihin hadisi cewa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya sallaci sallah asuba ya idar yakan juyo ya zauna ya zama harɗe alaihi salatu wassalam har zuwa lokacin da rana za ta kullo ta sama ta zama ta yi haske ma'aikin Allah sannan ya tashi daga mazauninsa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance baya miƙewa daga mazauninsa ba sai ya faɗa cewa subhanakallahumma wa bihamdika sarki ya tafi daga gare ka ubangiji kuma da godiya gare ka ba wa abin motawa da cancanta sai ka yi ina neman gafara ka sannan ina tuba ya zuwa gare ka ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ba wani mutum da zai faɗi wannan a lokacin da zai tashi daga mazauninsa ba sai ubangiji wa rikota ta'ala ya gafarta masa duk irin abin da ya aikata a wannan mazauni ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya kasance idan ya zauna a wani gurin zama kuma ya nufin zai tashi daga gurin da yake zaune masha Allah yakan istighfari goma haka guda goma ko zuwa goma sha biyar bai waɗanda ya so ibn sunni ya rawaito cewa ma'aikin Allah yana yin istighfari guda ashirin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan ya juya ikan juya ne da gefensa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan zai miƙe tsaye yakan dogara kan ɗaya daga cikin hannayensa amma daga amma game da lamarin ka shingidar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama an karbo ka sai na jabir dan samurata idan ya tabbata gare shi ya fada na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama a halin yana mai kashin gida akan fulo kuma a bangaren hagunsa an karɓi ka sai na abi bakarata idan ya tabbata gare shi ya wada ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fada yanzu ba na gamsar da ku ba da mafi girman kabira sai sahabbai suka ce kwarai kuwa ya sunan lahi ma'aikin Allah ya ce karanta wanda Allah da kuma gujewa iyaye guda biyu iyayenka na da rai suna lafiya lau ka gudu ka bar su ka zama ka tsaya ka hidimta musu ba ka tafi wata uwa duniya wannan shine gujewa iyaye ma ake Allah ya ce babu shirka kamar wannan duniya ko ko kabira ma'ana babu kabira babban laifi kamar wannan mai ruwaya sai ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama sai zauna a halin da yana ka shingide ma'aikin Allah sai tashi ya zauna dan gwargwar sannan kuma sai ce ma'aikin Allah ya ce daga cikin manyan kabira kuma har yanzu akwai tsaunin zuri ko ko ce shaharci zuri shaidar zar abinda ba ka je ba baka gani ba baka san sanda aka yi ba da yake ka dinga rantsuwa ga yadda aka yi ko ka kaba shaida akan an yi kaza bayan baka san da aka yi ba wannan shi ne ake cewa zuwa abin da baka tabbata kansa yace ma yake Allah bai gushe bai na taba dar wa shahadatul zuri wa shahadatul zuri har sai da Musa bai muka cewa ina ma dai shiru haka nan saboda ban yin yau fasali na shida a cikin sifantawar karamcin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma sadaukantaka ta sa an karɓar da sai na jabir ɗan abdullahi yadda Allah ta tabbata gare shi ya fada ba a taɓa tambayar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama wani abu wata ɗayi kuma ma'aikin Allah ya ce babu ko ba zai yi ba a'a ba taɓa yi ba ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance ba a roƙon sauna abu face ya ba da shi sannan ma'aikin Allah har yakan koma ya zuwa da abincin iyalinsa wanda ya ajiye musu na tsawon shekara ma'aikin Allah ya zama ya fifita waninsa akan wannan abinci mana ɗin abin da zai bayar ya ƙare to abincin da ya ajiye iyalinsa shi ke zuwa ya ɗaya kuma ya dinga bayarwa har ma ya zama kafin shekarar ta ƙare saboda ma Allah ya wawa shi abincin da aka ake na shekarar a sai an shiga cikin halin ta gayyara an shiga halin damuwa inda ba sa a aka yi wani abu ya sake samuwa ba kafin wannan lokaci ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance da kusanta an tambaye shi wani abu face ma'aikin Allah ya aikata shi ma'aikata Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance kusan baya cewa akan wani abu ya ce a'a idan an tambayi ma'aikin Allah kuma yana nufin zai aikata abin da aka tambaye shi yakan ce eh idan kuma yake Allah baya son ya aikata wannan abu da aka nema to ba zai ce a'a ba sai ja bakin su kurin ya gunti shikenan shi dai bai ansa ba ko bai ce komai ba sai shiru kawai don kaga haka san ba za a yi ba an tarbi da sayin na abdullahi dan abbasin yadda Allah ta fada gare su ya bada ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance shine mafi kyautar mutane da alheri ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya fi yawan yin kyauta a cikin watan Ramadanu har zuwa ƙarshen sa sai na jibril ya kan zo gurin ma'aikin Allah su karanta da Qur'ani tare amma lokacin da sai na jibril ya kan zo wannan tilawa ta shekara-shekara ma'aikin Allah ya kan zama ya ma fi iska kyauta a wannan lokacin saboda jin daɗin sai na jibril lokacin zuwan sa yayi duk shekara a watan azumi wa'ita Allah sai na jibril ya sauko yanzu ya zauna su bi ta alƙur'ani tun daga farko har ƙarshen to a irin wannan tsakiyar lokacin da sai na biyu yake zuwa dama ne baki Allah ya fi yin kyauta a cikin watan Ramadan fiye da kowane lokaci a lokacin da sai na biyu yake zuwa kuma kuma ki Allah yakan ninninka wannan kyauta tasa a rana kwatanta abin da iska wacce ta guguwa yanzu in guguwa ta taso ya fita kyauta har abin da ba a so ma kawo wata ce ta yayi go wannan tawatsu ta yayi go wannan ta dai to haka ma ki Allah yake komawa a wannan lokaci an karbi wasu yin lawa mara ɗan hallaji yadda na zama da gare shi cewa wani mutum ya zo gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya roƙi ma'aikin Allah ya masa kyauta sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama yake da shi babu komai tare da ni amma dai ka ci bashi ka ci bashi da sunana idan na samu kuɗi sai in biya maka zai na umar yace ya ma'aikin Allah ubangiji bai kallafa maka abin da baka da ikon yi ba sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kyamaci wannan magana ta zai na umaru sai wani mutum daga cikin mutanen Madina ya lura da irin yanayin da ma'aikin Allah ya shiga za ka sai miki tsaye na cewa ya ma'aikin Allah kai ta ciyarwa kai ta ciyarwa karka ji tsoron ƙauro daga wurin ma'abocin alharashi sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi murmushi kuma haka walwala ta sauka akan fuska ta sa saboda wannan magana ta wannan balaraban ƙauye wanda ya zama ya kwanta wa maki Allah ransa sannan maki Allah ya ce da wannan aka umarci wannan magana ta ciyar in ta cewa kan tsoron ƙauro shine umarnin da aka yi amma sai na umar ka je da wannan zance kamar ni dan an zo gudanar bawa abun bayarwa in ta aje a ci bashi ka cina dora kai na abin da Allah bai dora mun ba ai da ma ni haka ka sai sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idan dukiya ta zo masa da dare baya bari ta kwana haka nan ta zo masa da rana baya bari ta kan yamma ma'anar wannan shine idan dukiya ta samu a ƙarshen rana ma'aikin Allah baya rike ta zuwa dare haka nan idan dukiya ta samu da rana ma'aikin Allah baya rike ta zuwa lokacin ƙailula shine bacin rana a amma insha Allah yana gaggauta rabar da ita duk abin da ya zo hannunsa sun na jama'a ne ba nasa bane ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance shine mafi kyautar mutane dinari ba ya kwana gurin ma'aikin Allah ko kwadar hami in ya zama na ma'aiki Allah ya samu wani abu kuma ya laluba ya laluba bai samu wanda zai ba shi kyauta ba su ma'aiki Allah ba zai iya kwanciya ba nan ba za a iya bacci ba har sai ya samu wanda yake bukatar wannan abin ya bashi sannan zai samu huta a zuciyarsa na haka ina cewa wannan bu'uja da masharik ɗaya ne wani magari bai ne nisan gabas da yamma ne tsakaninmu da ma'aikin Allah in baka samu abin da zaka shiga da shi gida ba shine kake kasa bacci shi gaba yake Allah in dai da sauran wasu bandaroli a hannunsa tun yace gida ba zai ke bacci ba sai ya fito ya rabar da su tukuna so ya ta musu na tafi kenan da sauran gyara fa a cikin maganar sunan nan ƙara yi gyara abubuwa sunan ma insha Allah ba wasa take ba Allah ba mu ikon koyi Allah akalli mu guji rowa dan abin da zaka iya bayar wato ka bayar saboda Allah abin da kuma ya zama ma labudda minhu ne to sai ka rike ka shiga wa da iyali amma rowa mafi yawa masu kiran suna suna tsanna ba wanda ya fi su wannan aiki babbar sunansu a wannan zamanin ita ce rowa duk asalin abinci nan ma an kaduwa bibiyar su a hankali za a gaba a wani masu da sufa da take nuna tsere rowa a gaske wanda an buɗe wace a cikin suna na kuma sunan ma'aikin allah ta yi gama duniya na ce shi
فأقبل صلى الله عليه وسلم عليه فتعاله
wani mutum ya zo gurin ma'aikata Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya roƙe shi فأمكن التسليم بين الجبلين ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ba shi ganshin awaki wanda ya cika tsakanin dora wasu guda biyu ورجع إلى قومه وقال mutumin da ya kora dabbobin na sai ta wurin mutanen sai na cewa أسلموا عند محمد في آلاء من لا يشرك duk gaba ɗaya ku musulunta dan na je gurin Muhammadu na tarar Muhammadu yana kyauta irin kyautar wanda baya tsoron talauci ya biyo bayan wannan kyautar kun ga abin da ya bani na ka duk gaba ɗaya ku zo ku musulunta ba abin da ya rike mana wannan ba a musulunta قال يا غير واحد أكن من الجبلين ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ba wani ɗaya ba ɗaya ba daga sahabbai ya ba su raƙuma guda ɗari kyauta ba mutum ɗaya ba mutum biyu ba mutum uku ba ma'aikin Allah ya musu irin wannan kyautar lokaci guda ya ware raƙuma guda ɗari ya miƙa mai ci gashi nan dika saboda Allah وكان صفوان بأسد ثم بأسد ثم بأسد ma'aikin Allah ya ba su yadda su fuwaru raƙuma ɗari yadda su fuwaru ya durƙusa ko ku awaki ɗari ya durƙusa yana godiya ala jikan mahaifa ala saka da alheri ala jadarai ma'aikin Allah ya sake shaga ɗari nan ƙara a zai gaba da yana rarrashe na ana saka da alheri ana jikan magabata ana raye iya zai kuma shi Allah saka sa ga wasu tsirin nan kara sai na zaba ne fahimci in ba ji nake godiya ya ba za a fasa kara masa ɗari ɗari ba sannan ya suna letus umma ma insha Allah ba wa yi ce wannan alaihi salatu wassalam hmm to wannan fa shine halin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama tun ma kafin a aiko shi kasan wani katubin naufal wanda yake wato babban sai da hadisul kubarani ya ɗakin ma'aikin Allah sarkin ma'aikin Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya gaya ma'aikin Allah ya ce da shi innaka tahmilul kalla aiki kana ɗauke nauye-nauyen jama'a wacce kusibul ma'aduma kuma kana nemo mara shi ka bashi na ka Allah ba zai wulakanta ka ba ya gaya ma'aikin Allah wannan kalamai ne da ma'aikin Allah ya dawo gida daga wannan zama da yake a kogon hira ya zai na gaya sai idan ku bara zan miluni zan miluni ku lullube ni sanyi nake ji ku lullube ni a karkarwa ma ki Allah ya kwanta aka samu bargo aka lulluba masa shi ne ke gaya mata yau gamo yayi a san inda yake zaune yana bauta a cikin kogo yayi gamo ta ce me ka gani sai yake sabanta mata irin abin da ya gani ta ce to shi kenan bar ta je gurin dan uwanta ta gaya masa ta dama ita tun daga zaman da take da ma'aikin Allah ta lura irin yanayinsa daga duka alamu wasu abubuwa za su faru gari shi nan ga manya da aka fata tsoron wannan ba idan ma'aikata yana cikin lissafa mata abin da ya gani zai ke ta aiga shi nan ma ya biyo ni jibril ya gani a irin surarsa ta zake za ka yi firgita inda bai taɓa ganin sa ba sai wannan kara shi kuma sai na jibrilu bayan ya isa masa da saƙon allah ikra bismi rabbikal ladzi khalaq zuwa ayoyi biyar na farkon wannan surar ya an ba shi annabta kina a wannan lokacin da aka sai fito da kogon ya tafi gida yana makarkata yana bari je kwanta to kuma sai Allah sai ka tura shi a je a kai sako na biyu za a mai da shi kuma manzo dan azu annabi aka mai da shi yanzu kuma zai zama manzo kenan dan za a umarce shi je isar da sakon da aka bai shi ya zo yana so ya ga wasa ya ayyuhal muddassir qum fa anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wa rizqaka fahdur wa la tamnun tastakthir wa rabbaka fasbir zuwa nan haka yana zuwa sai ai gashi nan ma zo ne sai ta yayi kallabinta saboda ta san ita ɗan malamai ce wani ƙarfin nobel ɗin nan malami ne masanin attaura sun san labaran annabawan farko sun san duk yanayin yadda ake wa annabawa wahayi da aka sai ta yayi ƙarfin kanta ta san in mala'ika ne ba zai tsaya ba dan baya sun tsaye shi in ku shaidani ne zai tsaya daga nan sai ta gane menene haka tana yayi kanta sai ya gudu sai ai ya tafi sai sake rufewa sai ce ya dawo sai ce wannan ba jini bane ina zuwa ta tabbata ta ban ma'aikin Allah ko ce sai ba gudun warkatu bin nan tana wasafa masa irin abin da ma'aikin Allah ke gaya masa su zo da shi shi lokacin ya tsufa ma har ido ya ji da gani saboda tsufa ya tsufa sosai shi warkatu bin nan ga na gaba shi ma'aikin Allah gurinsa yake ce masa gaya ma abubuwan da ka gani idan gaya masa ya ce na wannan innahun na musul lazi da zan ala musa wannan da suke faɗa ɗin nan shine mala'ikan da yake sauka gurin annabi musa yana kawo masa wahayi naka ba shi ɗani bane ai ubangiji ba zai kunyata ka ba shine ke gaya masa wannan kalama innaka tahmilul kalla saboda kana ɗauke nauyin nauyin jama'a wata kusubul ma'aduma kuma kana nemo wa marashi ka ba shi naka wanda yake irin wannan halayen ba shi Allah ai ubangiji ba zai wulakanta shi ta shi kaga cewa tun kafin a aiko ma ake Allah ma dama halinsa ne irin wannan kyautar ta ban mamaki shi sa ya gaya masa shugaban na Khadija idan Allah ya tabbata gare sa ce da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama albashiranka wallahi ubangiji ba zai kunyata ka ba har abada domin ka kasance kai mutum ne mai sa da zamanta kana ɗauke da yanayin jama'a sannan kana nemo marashi kana saukar baki kana taimako a bisa musulmin gaskiya abin da aka cewa kallo shine nauyi da daga dukkan abin da yake kallafuwa akan wuyayen mutane kamar da ya zo a cikin قاموس من لسان العرب ما إن شاء الله يا تبعي وبابا سيدنا أباس كوشات زيناري wanda sai na Abbas saboda nauyin abin da bashi Allah ya bashi ya jinjina ya jinjina har ya kasa dauka zinari ba mala da za a samu ɗan naira dubu dubu a dinga dan karama har kasa dauka ya kake gina mu ta ka kawo sai na Abbas an kama wa yake Allah sallallahu alaihi wasallam tsuna alfa dirhamin dirhami dubu casa'in an kama gurin ba ake Allah aka aje a kan tabarma aka zube su gabansa ma yake Allah da ya tashi ya hau kan wannan kudin ya dinga rabawa ya dinga rabawa duk wanda ya zata bukata a ranar sai da ma yake Allah ya wata bukatarsa kuma kwandala ba a rage a cikin kudin ba sai da ya rabar da su sallallahu alaihi wasallam yayin da ma'aisha Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo daga yakin Hunainu larabawa sun zo gurinsa suna roƙon sai ba su daga cikin ganima ya zama na suna bin ma'aisha Allah suna karɓa ma'aisha Allah yana ja da baya saboda turmutsutsun jama'a kowa yana miƙa hannu a bashi ma'aisha Allah miƙawa yake bayowa yake yana ja da baya saboda kasu danne shi suna ƙara biyu suna tsada da baya a sai da suka matse ma'aikin Allah jikin wata bishiya har zama da bishiyar ta kama mayafin ma'aikin Allah ta yayi masa mayafinsa alaihi salatu wassalam ma'aikin Allah ya tsaya ce ku ciro min mayafi na tukun ci gaba za a yi ba fasa za a yi ba kowa zai samu abu a hankali ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ce da a ce ina da wato dabbobi cikin abin da zai kama da bishiyoyin da ke dajin nan da zan raba da su a gurin ba zan daga komai a ciki ba ma'ana inda a ce ina da yawan dukiya wanda ta kai kamar a ce tarin bishiyoyin da ke gun nan ba ki Allah ta jarraba muku zan yi na ku cire mun bayan gina a cika sannan kuma bayan na gama raba muku ma ba za ku same ni a matsayin marowaci ba da za ku dawo gobe ƙara muku zan yi ba za ku same ni a matsayin mai yin ƙarya ba wanda zai faɗi magana ya saba ko kuma ku same ni a matsayin maro a matsoraci wanda yake tsoron talauci duk ba ku samu haka ba cewa wanda ya ce idahu bishiya ce wata da kaya a jikinta ɗaya daga ciki ana ce masa idahatu jam'i sai a ce idahu to sai na rasulullah ya mai wa da ƙabilar hawazir kamammun fursunonin yaƙi da aka kawo a yaƙi sun kasance ko mutum dubu shida ne je ina cewa ɗari shida wato mutum dubu shida ne dangin ita shaima'u wannan mai take rainon ma'aikin allah lokacin da ake shayar da shi din nan aka kawo ta a cikin fursunan yaƙi ma'aikin allah da ya gane ita ce ya ce to a sake ta kuma dukkanin ƙabilar su ma duk a sake su mutum dubu shida za ka saki wanda ko kwandala kwandala kowa zai bayar ya fashe kansa a lokacin a ga naira dubu shida kenan akalla ai ai wani abu su ma ki Allah ya ce a sake su ba ko sisi duk su tafi gida saboda an barkacin shemau ya zo a cikin damu a mawahi walladin niyya ibn farisa ya ambata a cikin littafinsa a cikin ambatan sunan nakin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama cewa shi ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam a ranar yakin hunainu wata mace ta zo gurinsa tana karanta masa wata waka wadda ta tuna masa lokacin da ake shayar da shi ita ce ne wannan shema wadda ta zo tana karanta masa wannan baitutuka da take masa lokacin yana karami tana tuna masa wace ce kanta wace ce ta kanta naka tana rangada wannan baituka sai maki Allah ya gane ta su ne wannan baituka da jiya makarantar yaran bana abukila na muhammada hatta arahu ya fi an wa amurada summa summa ɗihi izin yadi wa amurada koko summa arahu sayyidan wa amurada musawwada wa adihi izin maka buɗa adihi ma'an walfisa da ta ɗike kai ne malamin ƙananan yara ne da zamanta wa adihi izin يدوم أبدا حتى تكرم ترى يا ربنا أبقي لنا محمدا حتى أراه يافعا وأمردا ثم أراه سيدا مسودا واقبض أآده ماء والحسدا وآله إذا يدوم أبدا haka take masa waka lokacin yana karami ana shayar da shi tana sadewa tana shillama aiki Allah tana ta ya rabbana ya ubangijinmu abbuki lana muhammada ka wanzan mana da muhammadu ka sa shi ya dade duniya abbuki lana muhammada ko hatta arafu ya fa'al wa amrada har in ganshi ya taso ya zama babban mutum ya zama cikakki haka sun ma'arahu sayyidan musawwadan sannan kuma in ganshi ya zama shugaban abin shugabantarwa kan kowa wane ne? wakabut a adihi ma'anuwar fusada wakabut a adihi kan matar da ko ka batar da makiyansa wani fusada da masu yi masa hasada duk ka shafe su wa adihi izzan sannan ka ba shi buwaye ya dumu abadan wanda wannan buwaye da za ka ba shi zama ta da wama ha abada ta abinda ya tashi ba wata ke karanta masa kyancin yana ɗan ƙarami a tsumman goyo sallallahu alaihi sallam da aka a lokacin ma'aikin Allah ya ce duk amayan musu da abin da aka karɓa na daga fansa a hannunsu su wannan fursunoni asiran ko sun ma zan zai a taku yi ma a bafin zai ma'aikin Allah sai da aka kimanta abin da ya ba su kyauta su wannan fursunonin yaƙi a wannan rana abin da ya musu kyauta da shi a wannan rana kimanta shi ya kai hamsu mi'ata alfi alfin dubu so dubu ɗari biyar abinda ya ba su kyauta kenan kudin saboda mata ɗaya fa a cikinsu ita ce halima ita ce shema'u wannan na shema'u ban samu wani hakikanin magana akan musulunta ta ba amma baba ta wata shayar da shi sai da halima ta sa'adiyya ita ta musulunta idan ta tabbata da ita ita da babansa na shayarwa shine abu kafsha mijin ita halima ta sa'adiyya din da kuma suwai batu kuyangar babbansa abu lahab ita ma kamar da ibn qayyim da ziya ya faɗa cikin sira ana sabani akan lamarin musulunta ta ko ta musulunta ko bace musulunta ba ta mutu ana sabani malamai wasu sun yadda ta musulunta wasu sun bace musulunta ba amma dai ala ayi halin ma'aikin Allah ya ci gaba da sadar da zumunta ta kamar da makaranta jiya har zuwa yau sun tayo faci har bayan ta mutu ma ma'aikin Allah yake tambaya yake tambaya ko a cikin danginta akwai saura dangin su gaba da aika mata da kyaututtuka kamar yadda yake aika mata ta uku daga cikin wanda suka shayar da shi kuma ita ce sai da umar aimanar habashiya ta cikin wanda suka raine shi kuma sha nonanta ita kuma wannan bai wasa ce wadda ya gada a gurin mahaifinsa wadda lokacin da aka tafi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa abuwa'i wannan alƙarya da babarsa ta je da shi don a ziyarci dangin babansa ya zama da tarasa a can to ita umma aimanar habashiya ita ta dawo da ma'aikin Allah gida domin da ita aka tafi da da babarsa tarasa aka jana'ila ta tafi da koshi ta goyo ta dawo da shi ta kawo kakansa sallallahu alaihi wasallam to ita wannan umma ibn habashiya sahabiya ce ta ma'aikin Allah ita ce babar sai na usamatu dan zaidu radiyallahu anhu wato musulmin manzo Allah kuma dan musulmin manzo Allah haka ake masa kirari ana ce masa hibbur rasul ibnu hibbir rasul dan moran annabi kuma dan dan dan moran annabi saboda manzo Allah yana son babansa sosai shine sai na zaidu bin harisa wanda bararren ma'aikin Allah ne yaron gidan annabin ya zo wa ma'aikin Allah a matsayin bawa ma'aikin Allah ya yanta shi bayan da ya musulunci iyayensa suka zo neman sa suka tare yana gurin ma'aikin Allah suka ce mun zo ka sayan mana da ɗanmu don mu yanta abin mu tafi da shi gida mu muka rufe shi ma'aikin Allah tambaye shi ko ka san wannan yace na san su wancan baba ne wancan baba ce to ka tashi ka biyu su ce a bana da ba iyayenka ne bai ta yi ya rasu Allah wanda ya samu kamar kame zai da iyaye kuma ku tafi ba na bukatar su da haka ma'aisha Allah ya ɗauke shi da muhimmanci har yi ɗan tabanni da shi mai da shi ɗansa abin da ake da tabanni kamar daga baya ubangiji saukar da aya ya rushe wannan ka'idar cewa ma kana muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin rasulullahi wa khataman nabiyina ubangiji ya rushe wannan ka'idar to sai manzala sun sanya aura masa kanwarsa sai da zainab bint jahshin radiyallahu ta'ala anha daga baya zaman yi daɗi kamar da dai ake karanta a cikin kissa ta Qur'ani sanan ma kaba zaidun min hawa baran zan wajina ka hako zaman yaki daɗi yau ba daɗi gobe ba daɗi kullum yana kama shi Allah ƙara har da ran nan ya sake ta shi sai na zaidu to da ya sake ta sai ubangiji saukar da aya ce mun tsara ma aure da ita matar ka ce ita zainab bintu dashin kenan ita ce ake ce umar masaki shi kenan ma ake Allah ya sata daki to bayan wannan auren ya mutu sai ma ake Allah kuma ya aura masa kuyangas a wanda ya gada a gurin babansa ita sai da ummu ayman habashiya to ita ta haifa masa yana zaidu a sayan na usama wanda shi kuma ma'aiki Allah sai ɗauke shi kamar jikansa tun da ya ɗauki zaidu kamar ɗansa to shi za su yi tafi ƙarfi akan sayan na usama usama wata shi ne kurum a cikin sahabbai a tarihin musulunci ma'aiki Allah ya ɗaura tutar yaƙi ya danka a hannunsa da shekara ashirin a duniya ba shekararsa goma sha tara da ƴan watanni bai shekara ko sha takwas ma da ƴan watanni bai shekara ashirin ma ma'aiki Allah ya sa shi kumandan yaƙi saboda soyayyar da yake masa kuma ita ce tuta ta ƙarshe da ma'aikin Allah ya ɗaura a hannunsa kafin ya wafaki wannan tuta da ya danka sai na Usama bin Zaid radiyallahu anhu to mahaifiyarsa ita ce wannan umma Imam Habashi ya kai da ka sahabi ya ce babba su ma'aikin Allah amin sunna ibn Lahiyata ya fada wannan fashi ne ƙarshen kyauta wadda ba taɓa jin labarin ko da irin ta ba a cikin talikai an taɓa ga shugaban da na aisha da Allah ta tambata gare ta ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana karɓar kyauta idan an yi masa sannan yakan yi cikuici a kanta wata mata ta zo gurin ma'aika Allah sallallahu alaihi wa sallama da wani bargo sai ta ce ya rasulullahi ga wannan na kawo maka ka daura a jikinka sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karbi wannan bargo a halin yana mai marmari ya zuwa gare shi sannan ma'aikin Allah ya daura shi a jikinsa wato bargon ya kayatar da shi sai wani mutum daga cikin sahabbai ya zai wannan bargo da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yafo a jikinsa sai wannan sahabi sai ya rasulullahi kai wannan bargo da kyau yake sai rasulullahi ka ban shi dinga daurawa
فقال نعم haka Allah ya ce a zai hana na baka فلما قام عليه الصلاة والسلام لامه أصحابه ma'aikin Allah ya tashi shiga gida zai cire bargon ya kawo masa bayan tashi su sai sahabban ma'aikin Allah suka zargi mutumin nan suka ce ba kyauta ba
قالوا ما أحسنت به أحسنت النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه كانوا إليه ثم سألته إياه
sahabbai suka ce amma baka kyauta ba yayin da kaga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya karɓi wannan bargo yana mai bukatuwa ya zuwa gare shi amma ka roƙi ya baka shi
عرفت أنه لا يفعل شيئا خير خير من رواه البخاري ka kuma san cewa fa ba a tambayan ma'aikin Allah wani abu ya hana da kuma kana gani ma'aikin Allah yanzu aka kawo masa kyauta abin nan ya karɓa yana so har ma gashi ya ja daura kuma ka ce baka baka kyauta ba ma'aikin Allah ya kwanta bargo zo ba shi wanda hadisi al-Imam al-Bukhari ne ya rawaito shi yanzu kamar kai ne fa sai yau ka danka kayan sallah ka samu bi kar ka samu ka fito wani ya gani ya ce da Allah ba ni wannan ka ce to ba ta gaddama ka koma ka ce ka kawo masa kaga ga wannan sai ma'aikin Allah da inna Allah hadin da shi ne abin da ake. Mm. A yi da ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai jin kai wani mutum ba zai zo gurin ma'aikin Allah ba ba sai ma'aikin Allah ya yi masa alkawari na abin da ya nema kuma ma'aikin Allah ya cika masa in akwai abin a tare da shi in yana da abin da kake nema din nan take zai dauka ya baka in ko babu ma'aikin Allah zai ma alkawari sai lokaci kaza ka dawo kuma za a baka da amma sadaukantakar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance shi ne mafi kyautan mutane kuma mafi shaja'a ta su al'imam aliyu karramallahu wajahu ya fada na ga mu a ranar yakin badar mun kasance muna buya ne a bayan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ma'aikin Allah shine yafi kowa kusanci a cikin mu zuwa ga abokan gaba a wannan rana a wannan rana ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance daga cikin mafiya mutane gumurzu sai na aliyu ya faɗa na da man kasance duk lokacin da tandaru ya gasu koren yaƙi turnike jama'a suka haɗu da jama'a a filin yaƙi muna ɓuya ne a bayan ma'aikin Allah in kura ta turnike ba wanda zai zama ya fi kusa ya zuwa ga abokan gaba a filin yaƙi kamar ma'aikin Allah wannan fasadakinsa da kai ne ke faɗar wannan duk a cikin jarumai ba a rawaito jarumi a cikin sahabbai kamar sai da alimin da alimin ba amma shi ne ke faɗa ga cewa in daga tai daga gumu ta gumu to bayan ma insha Allah muke koma mu rabe mu ma a bayan sa muke kuya duk abin da aka kawo shi ki karewa to ila sauran kuma kananan suke su kuma su ce ni sai na Abu Zubiyana shi ma ya faɗa irin wannan magana bayan ya musulunta yana cewa idza hamiyal wadisu ita kanai in tandaru ya gasu kura ta yi kura daga ta yi daga wallahi bayan ma insha Allah muke koma mu ba wani jarumi da ke tankara kafirai shi Allah alaihi wasallam duk inda ya shiga kuma sai daga kawuna suna tsalle kawai alaihi salatu wasalam amin amin ranar lahadi mai zuwa insha Allah za mu jingina littafin a gefe guda mu karanta kissar yakin badar kamar da al'adar mu ta gudana akwai ranar badar da muke yi duk shekara da aka Allah ya kai mu ranar lahadi to kissar badar za mu karanta muna kira abu ranar badar insha Allah da aka duk a cikin aji irin wannan abubuwan da ma'aikin Allah an ce ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance mai karanta zance
فإذا أمر الناس بالقتال تذمر وكان من أشد الناس بعثا amma idan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ya umarci mutane da yaƙi shi ma yakan ɗaura danjaminsa kuma ya kasance daga cikin mafiya mutane gumurzun sadaukin gaske shi yake iya zuwa kusa da inda ma'aikin Allah yake a wannan ranar ana yaki saboda kusancin da yake da shi da abokan gawa aisha Allah tsakiyar su yake shiga in yana yaƙi a nan ya hangi can gurin ya fi kazancewa sai ya sulale daga nan ya koma can da a daidai lokacin da kai gudun gurin kake shi kuma sannan yake sulalewa ya koma can inda ya ga ya fi kazancewa ne yake shiga alaihi salatu wasalam da aka sai sadaukin gaske a cikin sahabbai shi yake iya zuwa kusa da inda yake ba sai na umar dan husainu yadda ya tabbata gare shi ya fada ma'aikata Allah sallallahu alaihi wa sallama bai taba haduwa da rundunar yaƙi ba face ya kasance shi ne farkon wanda zai kai sara sahabbai sun ce ma'aikata Allah ya kasance mai tsananin riko ne Hmm. yayin da mashirkai suka yi ma'aikin Allah dum suka zo suka zage shi ta ko'ina sun sashi tsakiya suna ta kawo suka da tsara ma'aikin Allah sai ma ga alfajarin nasa ba zai aiki ba sai zafi da kan alfajarin ya sauka ƙasa yana kirar yana cewa anan nabi na kaze annabi na abdul matsali yana kansa kirari sallallahu alaihi wasallam yana cewa ni annabi ne wannan ba ƙarya bace ni ne dan abdul matsali kowa ya san bani abdul matsali ba mu da tsoro da haka ma'aikin Allah yana da kutsawa cikin su ina gaya ina wa kansa wannan kirarin alaihi salam wannan ya faru ne ranar yakin uhud a wannan rana ba ga wani mutum da ya fi ma'aikin Allah karfin dantse ba wani mutum ya tambayi sai na barra dan azimu idan ya tabbata gare shi أما يجب يوم هنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم shin ko kun gudu kun ban ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar yakin Hunainu yace kwarai kuwa lakin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lam yafirra kwarai wace amma ma'aikin Allah shi bai gudu ba ina gudu yi ga hanya wurin ma'aikin Allah ai gudu ba shi da hanyar zuwa gurin ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ma'aikin Allah baya gudu duk sai da muka watse muka tarwatsa daga filin daga a ranar yakin Hunainu amma ma'aikin Allah bai gudu shine Allah yake bada labarin a cikin Qur'ani ويوم هنين إذ أعجبتكم كسرتكم فلم تغني عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين رانا ياجin hunainu yawan ku ya burge ku ya ba ku sha'awa kun dauka cewa yawan ku zai amfana muku na a filin daga sannan kuka ce kuna ganin ku da yawa sai kuke jin cewa ai yau duk yadda za a yi mata mun kare kafarai amma fa lam tukuna alaikum shay'a yana mai wannan ku bai amfana muku kawai ba wa zaqat alaykum al-ardu bima rahubat duk fadin duniyar nan ran sai ta muku kunci kuka rasa inda za ku saka ku sun mawallacin mudbirina a ƙarshe ma kuka juya kuka ruga da ƙafafuwan da sannan daga bayan ubangiji ya saukar da wata runduna wadda ba a ganda ido Allah ya saukar da runduna da ba a ganin ta sai dai ta aiki kawai a ga aikin sai na jibril ya nadi ya jawo rundunar sahabba mala'iku suka duro fagen daga suka dinga tsinke kawunan kafirai kurin ba a ganin wa yake aikin ma'aikata Allah shi kada ya tabbata a filin daga a wannan ranar duk sun taro sai sun bashi alaihi salatu wasalam su kabilan hawazinu sun kasance mutane ne gwanayen harbi da kibau وإنا لما نقلنا عليهم كشفوا فأصابنا المغانم yayin da muka kai musu dauki a karan farko da su suka tarwatse su mutanen hawazina da aka sai muka dukufa da ɗibar ganima ashe shiri suka ba sani ba فاستقبلتنا باستهان da aka sai suka fuskanto mu da kibau in ba ka yi ban guri kowa ya cika wannan sa da kafarsa da na yake cewa kowa ya cika wannan sa da iska
ثم قال wato komawa suka yi daga sama suka hau kan wani dutse shike nan suka shirya kwamandan ya ba su umarni lokaci guda suka sako kibiya kowa ya saki tasa kibiya sabon da suka tsaka sama suka ga suka tsaka ma hadari ne gangamo saboda yawan kibiyar su to yadda ka san hadari haka kibiya ta to ta dafa sama bakin kiran kowa ya juya da gudu suka sai da filin yaki sai na zubiyar ya cewa abu zubiyana ba abu zubiyana sai maka wani abu zubiyana ne sai sabon ma'aikin Allah shi ne ya rike akalar dokin ma'aikin Allah a wannan ranar yana cewa ni ai wato alfadar na ma'aikin Allah yake haya kai alfadar ma'aikin Allah ya hau yace ni ne na rike alfadar ma'aikin Allah ina jallin zamun alfadarin danmi bayan koma amma ake Allah yana ƙara kaɗa shi da cewa mutum da shi ga kibiyar ta taso kamar hadari da ya zuwa gudu amma insha Allah ƙara danna a cikin su sallallahu alaihi wasallam yana kan su kira da ta sallallahu
فتوفنا بالدوام sai suka fuskanci wani kibawu قال وقد رايته على ولدته البيضاء وابو سفيان بالنهار فاخذ بلجامها sannan ya ce na ga ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana zaune a kan alfadarinsa farin alfadari ma insha Allah ya hau sai na abu sufyan da haris yana rike da akalan wannan raƙumi yana rike ta
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول shi kuma ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa لي لا كذب ابن عبد المطلب ni annabi ne wannan ba ƙarya ba ne kuma ni ne ɗan abdul mutsalibi وفي يومئذ احد كان اشد منه ba ga wani mutum ba a wannan rana wanda ya fi ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama zarfin dantse وعن عباس رضي الله عنه قال an karɓi ga sai na abbasu ya da ta bi gare shi ya faɗa
المسلمون والكفار والمؤمنون والمسلمين yayin da kafirai suka ji da musulmi musulman sun juya sun ba da baya shi kuma yake Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadu yana mai yi wa alfadarin sa kaimi ya zuwa ga kafirai ni kuwa ina rike da wannan alfadarin jama'a ta Allah ina rike linzamin sa don tsoron kai gaggawa ya shiga cikin kafirai shi kuma Abu Sufyan yana rike da shimfidar dokin ma'aikin Allah ko shimfidar wannan alfadarin ta ma'aikin Allah sai na koko ubayyu bin halaf ya kasance yana faɗa wa ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallama ran da aka fanshe shi bayan an dawo daga yakin badar yana cikin wanda aka kamo a matsayin fursunan yaki shi ubayyu bin halaf to bayan an fanshe shi sai shi ga ma'aikin Allah sai shi ga ma'aikin Allah wai ina da wani doki kullum bana hawa dokin bana sashi aiki bana komai da shi harawa nake dai ba ina jibge masa yana ci yana koshi akan wannan dokin zan kashe ka ya shiga maki Allah haka wani zai kashe maki Allah kan dokin da haka kullum tanaji kyau dokin yana masa cusa yana sa shi yana yin kima saboda aikin da zai mai guda ɗaya a duniya shine ya kashe maki Allah wahalan ne maki Allah ya ce a'a ni ne dai zan kashe ka akan wannan dokin Allah ya yarda فلما رآه يوم أحد شد صدق به على ولده على رسول الله صلى الله عليه وسلم yayin da ya hango ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama a ranar yakin Uhudu sai shi Ubayyu sai ya yi wa dokinsa kaimi ya yi ɗauki kan ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam ya zaburo kansa
فأثره رجال من المسلمين
sai wasu daga cikin sahabbai suka tari gaban Ubayyu da suka ya tsinke kan ma'aikin Allah sai suka tari gaban sa فقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يا للمؤمن قوله sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce da sahabbai haka za ai ku matsa ku bani guri ku bani da shi وتناول هرمزني من الهاتف بن السماء فانتهوا بهم فانتهوا بهم كتابة وآيروا عليه وآيروا الشعراء من ولد البقيع بدون تبرع
ma'aikin Allah ya zama ya ya fusjo ta itaka wadda take hannun sai na harisu bin sammata ma'aikin Allah ya girgiza wannan itaka da ya karfa daga hannunsa ko mai shi da ya sa hannunsa wanda sahabban saboda razana da jin girgiza wannan da aka shaida suka tarwatse sun dauka wani abu ne faru irin yadda in ka daki abu haka za ka ga wasu kudaje da suke hawa kan bayan doki ana ce musu sha'aratu suna hawa kan bayan doki suna cutar da shi suna tsotsar jininsa haka in doki ya da rauni a bayansa ko janki kaskasi to suna da fuka ba kamar kuda suna tashi haka to su ne to suna hawa kan bayan jaki ko dokin yana da rauni a bayansa suna cinansa an kada ce bayan dokin zaka sun tashi far haka to yadda ka san wannan kudajen sun tashi haka sabon suka tarwatsi daga yadda maki Allah ya karkada wannan ita ka take hannunsa
ومسك قبل النبي صلى الله عليه وسلم فقد فقال له في قلته إن عبدت فقد بها وولده إلى
ma'aika Allah ya fuskanci wannan la'anannan Allah shi umayyu bil khalafin yana da ma'aika Allah ya cilla masa wannan tsitaka da ke hannunsa sai ta soke shi a wuya kuwa ya soke shi suka sosai da ya same shi a wuyansa sai ya da umayyu bil khalafin ya zuzzugo da kan dokinsa saboda wannan musiba da ya ji a jikinsa aiki ɗaya aka bai an gama aikin jifa ɗaya kurum an gama da shi na kuma yana ta kuri قيل بل كذب بل عجيب أبلائه kai an ce ba sai da haƙarƙarinsa ɗaya ya kare saboda wannan jifa da ma'aikin Allah ya masa فرجع إلى قريش الذي فمرض وهم يقولون لا بأس بك yana wanda ya makale a jikin dokin nasa dokin na gudu da shaye kuma gudan kafirai yana ta da su Muhammad ya kashe Muhammad ya kashe a ta da su abu mu ga abin da aka yi maka ba a ba komai a jikin ka mu ga abin da aka yi ba
قال لو كان واجبي لملك الناس لقتلهم saboda musibar da yake ji a jikinsa Ubayy bin Halaf yake cewa kuma shiru wannan zafin da nake ji a jikina da za a raba wa duk mutanen duniya sai sun mutu zafin da nake ji a jikina daga harbin da ma'aikin Allah ya masa أليس قد قال أن أشرك والله لو كفر عليه لقتلني yake tuna musu yace ba kun manta na ba yace shine zai kashe ni ba har rantsuwa yi to ina ga muku ko taufiye min da yau sai na mutu saboda wannan mutumin bakin sa kai in dai har magana sai ta tabbata sallallahu alaihi wasallam sun san gaskiyar su ma saurin kai ne kawai hmm ya zama da sai bai mutu a wannan lokaci ba sai ana kan hanyar dawowa za su koma makka ya mutu a wani gari da ake cewa sara a nan ya karasa cikawa la'anannan allah abin da ake cewa faraku wani ma'auni ne wanda zai ishi wanda zai kunshi rubi guda goma sha tara ko wanda rubi guda ɗaya to akwai dirhami guda ɗari da talatin a cikinsa shi abin da ake so sharawu wani kudaje ne jajaye haka ko ko an ce azrak wato masu toka toka ne suna sauka akan ko yala yalo suna sauka akan raƙumi bayan raƙumi suna cizon sa haka a bayan shi ne suna cizon sa yuzi ha azan shi
وعن انس رضي الله عنه قال an garba ga sayin na nasu yadda na tafi da gare shi ya fada صلى الله عليه وسلم احسن الناس واجود الناس ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya kasance shi ne mafi kyawun mutane kuma mafi kyautar mutane ma'aikin Allah shi ne mafi sadaukantakar mutane hakika a wani dare mutanen madina sun firgita
فانطلق الناس قبل التوحيد sai mutane suka fuskance zuwa wurin da aka jiyo wannan ƙara النبي صلى الله عليه وسلم فسبق الناس الى الخوف ويقول لن تراكم لن تراكم sai ma'aikin Allah sallallahu Alaihi wasallam ya zama ya taru mutane a hanya sannan abin ya faru kowa ya libya ɗaki an firgita kowa ya shiga ɗaki a kulle shi kuma ya Allah tuni ya je gurin ya gano me kuma ya dawo sai da ƙura ta lafa suka ji shiru mala ya ci shirwa sannan aka dinga zara takata ana fitowa kowa yana so ya je gano me ya faru akan hanyar su sai su gano me ya faru sai gano ma'aikin Allah shi har ya dawo ma sallallahu alaihi wasallam akan wani doki ko shin fada babu ba linzami ba kuma ya kamata Allah ya tsare bayan dokin ya tafi hawan bar da dokin saboda sauri kan ma ya tsaya daura mai shimfiɗa ya zama kuma me ya faru ya gama a tuni ma ake Allah shi ya ja gano me ya dawo a hanya ya gama da su yake sa da su lan turawu lan turawu kan ku razana kan ku firgita ba komai an gama da koma menene
هو على فلك الابي ولا تؤير ما عليه سجن ma'aikin Allah a halin yana haye kan wani doki na Abi Talha wanda dokin tsirara ya haushi ma ba ko sirki a jikinsa
وفي عنقه سيف قال لقد وجدته ذهبا da kuma ma'aikin Allah yana rataye da wani takobi a wuyansa dan ya tafi da shirin kwata kwana in wani abu ne a gama da shi ma'aikin Allah yake tada su da karfafa tuhu bahara kai wannan doki na same shi a matsayin baharu ma'ana dokin nan da karfi yake yake ga musu haka وهذا الفرج اسم والمملوك
shi wannan doki na bi hata sunansa mundu وفي روايه للبخاري a cikin wata ruwaya ta al-Imam al-Bukhari cewa mutanen Madina an burgita ta a wata rana sai ma yake Allah sallallahu alaihi wa sallama ya hau wani doki na sayin na Abi al-Hata wanda ya kasance ma yana dan gashi yayin da ma yake Allah ya dawo daga wannan yawo na daga wannan tafiya ta sa sai ma yake Allah ya ce na tada dokin nan naku a matsayin gwarzo ko sadauki ko in garma daga ran nan saboda magana da ma'aikin Allah ya faɗa sai zama dokin ba a tsere masa ana ya tsere da faɗa ke shi ma yake ba shi da sauri ta tafiyar takama yake yana tafiya yana gwaggwalewa amma daga ma'aikin Allah ya ce wajen tuhu ba haran daga lokacin sai magana ta bi shi sai zama ana tsere dokin ba a guji masa abin da ake nufi da baharu shine a doki wanda yake mai gudu da saurin tafiya ana cewa ya kaɗubu idan doki ya zama yana tafiya a gwaggwame ko yana tafiya a kwantace baya yin sauri abin da ake wato in an ce kudufu a jikin dabbobi ko wasu dabbobi shine tafiya a hankali alhamdulillah amin amin amin amin amin أمان من الأهوال يا حياني لمن سؤالي يا طبيبي وهاتمي النيران يا وصلي على المختار من آل هاشم شفيعنا يوم إذا أمرهم شقا الله يجزاهم الله يجزاهم يا يوم يا يا يوم لما نوم نمس يوم الأول الله يسامح كما الدنيا لا يفيها ولما الله ساكا مسالهين يا ما الله ساكا مسالهين abin da zamu iya ba Allah iya mana abin da ya gare mu Allah ya mana maganin sa Allah mana arziki ya rayuwa albarkacin na rasulullahi sallallahu dukkanin bukace bukace da ake da suna alkhairi da masu mana wasiya dalibai da suke fama da jarabawa da wanda suke neman aiki da masu neman aure da masu kowa dai abin da ke nema masu neman haihuwa masu neman lafiya duk ubangiji Allah ta mana kowa abin da yake bukata albarkacin na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam Allah inganta rayuwar mu بسم الله الرحمن الرحيم اللهم بارك لكم منا وقنا شر ما همنا وعلى الايمان كامل ولكتابه وسنة صوفنا وانت لنا عنا يغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلماتنا الهائمين والاموات وتابع بيننا وبينهم بالخيرات رحمك اغفر وارحم وانت خير الراحمين اللهم ايمنا نافعه ورزقا واسعه ورزقا مستمرا وعمرا في خدمة الله الأولى في صحة وعافية والعلم لا يهوى فيها سير الفاتحة آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بارك الله فيكم وقال اللهم الله